إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن تقوى الله سبحانه وتعالى حمت أولياء الله محارمه وألزمت قلوبهم مخافته استقربوا الأجل استقربوا الأجل فبادروا العمل وكذبوا الأجل فلاحظوا الأجل ثم إن الدنيا دار, دار فناع وعناء وإن ملك الموت لموتر قوسه لا تخطئ سهامه ولا توصى جراحه فبادروا العمل وخافوا بغتة الأجل فسبحان الله ما أغر سرور الدنيا وما أضمر ري ريها واضحى فيها فلا جاء يرد ولا ماض يرتد أيها العباد إنه ليس شيء بشر من الشر إلا إقابه وليس شيء بخير من الخير إلا ثوابه واعلموا عباد الله أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا فكم من منقوص رابح وكم من مزيد خاسر ألا وإن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه وما أحل لكم أكثر مما حرم عليكم فذروا ما قل لما كفر وما ضاق لما اتسع أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى alihi wa sahbihi wa man wala bayan Allah bayan godiya da kuma salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato bayan godiya ga Allah da kuma yabo a gare shi yabo da godiya marar iyaka da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kullum muna jan hankalin junanmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka bayan haka ya ku bayan Allah mu sani cewa duniyan nan gida ne mai karewa gida ne na shan wahala ba gidan jin daɗi ba ne wanda yake tsammanin ya zo duniya don ya same ta yadda shi yake so kuma ya ji daɗi to ya tashi ya kuma farka daga wannan mafarki nasa lalle mala'ikan mutuwa ya daidaita kwarinsa da bakarsa kuma bai taɓa yin harbi ya kuskure ba duk harbin da ya sai ya same shi sai dai in ba a umarce shi ba don haka babu wata nasiha da wani masoyi zai wa masoyinsa irin jan hankali da nasihar a gyara aiki a kyautata aiki a yi gaggawa a aikata aikin kirki kafin mala'ikan mutuwa ya zo ya aikata abin da aka umarce shi wanda bai taba kuskure masa ba kuma ya ku bayan allah ku ji tsoron zuwan ajali ba tare da shiri ba lalle ku abin mamaki abin mamaki shine mutumin da ya rudu da farin cikin duniya ya ɗauka shine ƙarshen farin ciki kuma haƙiƙa mutumin da ya rudu da abin da ya sha ya ƙoshi na duniya ya tsammani shine maganin ƙishirwa to babu ruɗaɗɗe irin wannan mutumi babu kuma mutumin da yake a fili fetal a tarwatse ba a cikin inuwa ba irin mutumin da ya ɗauki cewa duniya inuwa ce da babu wata inuwa bayanta ya ku bayan Allah lallai hakika babu wani sharri da ya fi sharri sharri irin ukubar da za a yi wa mutum akan aikata sharri babu wani alheri da ya fi alheri alheri irin wato sakamakon da za a baiwa mutum na alheri da ladan da za a bashi gobe kiyama sakamakon aikata aikin alheri ya ku bayan Allah har yanzu ku tuna cewa lalle dukkan abin da yana ƙasa a duniya ya tawaya ya zama ragagge sannan ya ƙaru a lahira ma'ana duniyar ka ta ragu lahirar ka ta ƙaru to lalle wannan shine mafi alheri fiye da abin da za a ce ya na ƙasa ya samu tawaya a lahira ya kuma samu ƙari a duniya duk ci gaban da za ka samu wallahi ci gaban lahira shine a gaba da shi in kuma har yanzu baka fahimci wannan ba to kana buƙatar a sauke maka duk wata nasiha da duk wani wa'azi da za a yi maka a duniya ka ji tsoron Allah ka gyara tsakaninka da shi ba ka da wani lokaci da za ka tuba in ba wannan ba duk abin da kake gani a duniyan nan kake shaidarsa na jin daɗin duniya to mafarki ne zai zo ya ƙare babban abu da za ka yi fata shine ka tafi ka samu ubangiji subhanahu wata'ala ya baka ladan da baya yankewa sannan kuma ya baka sakamakon da dawwamamme ne kullum a cikinsa za ka rayu muna fata allah ya bamu dawwama a cikin aljanna ya ku bayan allah ku duba har yanzu ku gani sau nawa ake samun mutumin da yake ya samu tawaya amma kuma ya samu riba ma'ana a duniya makaskanci ne shi amma saboda alaƙarsa da Allah ya ribata kuma zai samu babban sakamako kuma gwaggwaban lada a wurin ubangiji gobe kiyama wa kan min mazidin khasirin sau da yawa kuma zaka ga mutumin da Allah ya bashi ƙari a duniya da jin daɗin duniya da fantamawa duk irin wanda yake so amma kuma khasirun ai fil qiyamati tababbe ne mai hasara ne gobe kiyama ya ku bayin Allah har yanzu ina tuna mana cewa lalle abin da aka umarce mu da shi shine mafi faɗi sama da abin da aka haramta mana mene ake nufi da wannan zance ma'ana haram ɗin da aka ɗora mana a duniya mai haƙuri da ita wallahi 'yar kaɗan ce abin da aka halatta mana aka umarce mu mu aikata na alheri wallahi ya fi yawan haram ɗin da aka haramta mana kuma sannan abin da ya zo muku na wani abu na ƙunci kaɗan ne a cikin yalwar da Allah ya maka na ni'imominsa ka duba kuma ka kwatanta ka gani duk irin damuwar da kake ciki akwai wani wanda ya fi ka damuwa in aka tattara wannan damuwa kuma ba ta kai adadin ni'imomin da Allah maɗaukaki ya maka a wannan rayuwa ba don haka fadaru ma qalla lima kathura ku bar wannan abin da yake dan kaɗan ne domin abin da yake ya yawaita shine aikin lada wa ma baqa lima tasa'a abin da ya kunshi din nan ku rabu da shi abin da aka haramta maka je ka inda aka halatta maka ka aikata halal ka nisanci abin da yake haram ya ku bayin Allah babu wani zamani da zai zo a rayuwar ɗan adam sai face wanda zai biyo bayansa ya fi shi sharri don haka karkai tsammanin wani abu cewa wani lokaci zai fi irin halin da kake ciki yanzu fata muke yi saboda Allah shine Allah amma in ba haka ba duk mutumin da yake da rayuwa yanzu ka tambayi duk wanda ya daɗe a duniya zai ce tun da ya tashi al'amarin duniyan nan dai wajen lalacewarta da ƙaruwar sharri to ƙaruwa yake yi ba raguwa yake ba na'am akwai alheri da yake ƙaruwa ta wani ɓangare amma in ka kalli umumi to za ka ga zamani da yake zuwa a bayan wanda kake ciki ya fi sharri sama da wanda ka baro shi a baya in ka kwatanta ayyukan mutane za ku ga mutane suna aikata ayyukan da za ku kyamace su wasu ‘yan kaɗan kuma abubuwan da za ku yaba a kai har lokacin da za a zo kuma za ka samu an shiga wani zamani babu abin da ya fi ɓuya irin gaskiya babu abin da ya fi bayyana irin ƙarya babu abin da ya fi ɓuya irin gaskiya har ya zama a cikin al'umma bincike ake yi ina mutum mai amana ina za a kano mana wani mutum mai amana sai ka ji ana labari kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alamar tashin alkiyama sai ka ji ana cewa eh muna da labari a cikin kabila kaza ko a gari kaza ko a ƙauye kaza akwai wani mutumin kirki da ba a san irinsa ba saboda ƙarancin mutanen kirkin kullum yawa yake yi babu abin da ya fi bayyana irin ƙarya babu abin da ake wa ado irin ƙarya babu abin da yake ɓuya irin gaskiya da masu gaskiya sannan kuma babu abin da yake yawaita a bakin mutane irin ƙarya ƙarya akan Allah ma'ana yi wa Allah ƙarya yi wa manzan Allah ƙarya har ya zama cewa ƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga su dai a cikin mutane amma ba sa cikin mutane suna tare da mutane amma ba sa tare da mutane ga ƙur'ani ga hadisan ga karatu ga tarin haddace-haddacen ilimi amma ina ƙur'anin ina hadisi a aikace ƙarya ta mamaye mutane mutum baya jin tsoro ya wa Allah ƙarya ya fatawa akan ƙarya yana tsammanin zai kare mutuncinsa ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya saboda ya samu duniya to in an samu wannan abun mutumin da zai ɗora mutane akan hanya mai ilmantar da mutane addini shine zai zame irin wannan zamiyar to ina ga wanda ba shi ba a tattaru ya zama aiki ƙarya magana ƙarya zalunci da sauran abubuwan da duk su ne suka lalata wa mutane al'amarinsu su suka fi shahara a tsakanin mutane kai ka ce babu ƙur'anin kai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu hadisinsa ɗaya da yake yawo a tsakanin mutane sannan mutane kamar sun yi ittifaƙi sun haɗu akan cewa su saba kai ka ce zama akai akai mitin aka haɗa zuciya ko in ce aka haɗa ra'ayi wuri guda cewa ya jama'a dukkan mu mu saba kullum saɓani sai ƙara yawa yake tsakanin mutane kuma sannan mutane sun rarrabu akan haɗin kai kowa ba za a haɗa kai ba sai dai akan irin tasa fahimtar Allah maɗaukaki ya sauwaƙe mana kai ka ɗauka mutane su ne a immatul kitabi wa sunna ba alkitabu wa sunna su ne a imma akan mutane ba ma'ana ka ɗauka mu ne muke jagoranci ga ƙur'anin sai abin da muke so ƙur'anin ya mana ya mana mu ce ya mana sai yadda muke so hadisan su yi sannan za su yi amma ba mu za mu bi ƙur'anin ba ba mu za mu bi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya ku bayan Allah dole in irin waɗannan abubuwa sun faru Allah ya azabtar da mutane ya jarrabe su da miyagun ayyukansu ya ɗauke ruwan sama ya jinkirta shi daga lokacin da aka saba kuma mutane a jikinsu suna ganin a'a ai ba wani abu bane canzawar yanayi ne juyawar zamani ne ai ɗumamar yanayi ne ta jawo mutum baya tunanin zunubinsa tunda Allah ya ce shi ne mai saukar da ruwan nan babu wani mai sauka ko ka san sababin cewa wani turiri ne yake tashi saba sannan ya zubo ƙasa wannan ilimin da ka sani ne na ɗan adam da aka koya maka a makaranta amma Allah a ƙur'ani ya gaya mana shi ne mai zubo da ruwa babu kuma wanda ya isa ya da'awar cewa shi ke zubo da ruwa kuma yana azabtar da mutane in sun kauce wa hanyarsa daga cikin azabar da zai musu ya ɗauke ruwan sama ya ƙi zuwa a lokacin da ake so duka wannan don mu wa'azantu mu gyara halayenmu mu daidaita mu kuma gyara abin da muke aikatawa mummuna mu koma mu daidaita mu aikata mai kyau ya Allah muna roƙonka ka taimake mu akan mu koma mu aikata mai kyau Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka daidaita mana lamarinmu abinda annabawa suka koya mana mu yawaita istighfari istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafarar ubangijinku lalle shi mai yawan gafara ne in kun nemi gafarar mai zai muku yursilis sama'a alaikum midrara zai zubo muku da sama tana kwarara a kanku ma'ana ruwan sama zai zubo muku yadda kuke so har sai kun zo kuna roƙon Allah ya Allah a sassauta mana a sassauta mana amma an zauna babu istighfari kowa akan duniya zai iya kashe ɗan uwansa wani ma zai iya kashe uwa da uba akan ya samu duniya duk wa'azin duniya da ake masa zai ji ba da shi ake ba ƙarya ita ce aiki zamba cikin aminci ita ce aiki kasuwanninmu cuta da cuta da cuta da ƙarya duk inda wani abu zai zo wa mutum na duniya ba ruwansa da me zai biyo baya shi dai kawai ya wawura ya kama ya samu ya biya bukatar ta wannan lokaci bai damu da ya saba wa Allah ba in an masa nasiha ma akan ya saba wa Allah zai ce mallan rabu da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله منا روقنك منا نيمن رحمك muna roƙonka gafararka da ni'imominka Allah ka yaye mana waɗannan musifu da suka fi ƙarfinmu ya Allah kuma muna roƙonka Allah ka gyara mana ayyukanmu ka taimake mu akan gyara ayyukanmu Allah ka mai da mu mutanen kirki Allah ka mai da mu salihan bayi waɗanda za su zama abin koyi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana laifukan da muke yi Allah ka sa zukatanmu su zama zukata ne masu rufina in an karanta musu alkur'ani in an karanta musu maganar ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya Allah muna roƙonka ka ba mu damar mu tuba mu koma zuwa gare ka wanda wannan shine sharaɗi na ka karɓi tubanmu shi ne sharaɗin ni'imominka su dawo a gare mu shi ne sharaɗin kai mana rahama ya Allah muna roƙonka rahamarka Allah ka zubo mana da ruwan sama Allah ka zubo mana da ruwa da ni'ima yadda manomi zai noma ya shuka abin ya wato ya girbi abin da ya shuka ya kuma samu abin da zai ci da shi da iyalinsa kuma a ci da al'umma ya Allah in babu wannan rahama taka rayuwarmu za ta shiga cikin tagayyara don haka muna roƙonka ba don ayyukan da muke aikatawa ba ko saboda dabbobi da ka halitta da tsuntsaye da suke tashi da dabbobin da suke jan jikinsu a ƙasa da kuma ƙananan da ba su da zunubi ya Allah muna roƙonka ga gafarta mana zunuban da muke loda wa kanmu Allah ka dawo da mu kan tafarki Allah ka zubo mana ruwan sama Allah ka sa damunar mu ta zama mai albarka Allah ka gyara mana wannan zukatan da suka kaikashe ba sa jin magana Allah ka mai da mu tafarki kin tsatse madaidaici tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi sallam Allah ka taimaki samarinmu Allah ka kintsa su su koma mutanen kirki ka raba su da laifuka iri-iri zinace-zinace liwatsi da ake yawan yi sace-sace shaye-shaye da nau'o'i daban na aikin da Allah baya so ya Allah ka kintsa mu da mu da samarin namu baki ɗaya Allah ka mai da mu tafarki madaidaci Allah kuma kai mana rahama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad